بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
الحمد لله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu zahabi littafi mai suna kitabul kaba'ir inda a sati da ya gabata muna cikin bayani akan wani babba daga cikin manya-manyan laihika wanda shi ne barin sallah barin sallah kwata-kwata ko kuma wasa da sallah wannan sallah 'yan uwa musulmi kamar yadda muka karanta a baya a cikin alkur'ani mai girma allah sai da ya ambaci sallah wuri daban-daban da sigogi daban-daban ya yi so tamanin ana ambatanta ana kiran mu akan matsayi da sallah matsayi da sallah wajen guri goma sha bakwai wanda shi ne adadin yawan rako'in da ake yi a wuri na sallah farilla wannan sallah 'yan uwa ita ce farkon abin da za a fara bincikawa a cikin ayyukanmu gobe kiyama idan ta yi kyau za a ce mana mu huce sauran ba sai an bincika su ba idan ba ta da kyau to a lokacin nan mun ja a bincika sauran baki ɗaya kenan kaga ba mu da wani abu a wannan lokaci a irin wannan duniya ta mu ta yanzu wanda ya yi mu riƙe sallah mu ba ta muhimmanci mu ringa yin ta a lokaci a satin da ya gabata mun karanto hadisai daban-daban da kuma ayoyi na alkur'ani mai girma waɗanda suka yi bayanin girman barin sallah da gangan kuma miye hukuncin haka daga cikin hadisan da muka tsaya a kansu shine hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al'ahadul ladhi bainana wa bainahum as-salat abin da ke da kai kawai wanda ya raba mu da su shine sallah faman tarakaha faƙar kafara duk wanda ya bar sallah mun ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika ya kafirta duk wanda ya bar sallah ya kafirta abin da yake raba mu da kafirai kawai shine sallah kana barin ta kafiri ne kai wa iyazu billah haka nan yake cewa bainal abdi wal kufri tarkus salat bawa tsakanin shi da ya zama kafiri shine bar sallah idan aka ce ma mutum kafiri ma ana nihin dan wuta kenan ainihin dan wuta ke duk wanda bai sallah wuta zai shiga kafiri dan wuta ne haka haka Allah subhanahu wataala tabbatar mana a Qur'ani mai girma wa fi sahih bukhari a cikin sahih bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam qal yake cewa man fatatuhu salatul asr habita amaluhu duk wanda sallar la'asar ta bar shi da gangan habita amalu aikin shi ya lalace Allah subhanahu wa ta'ala ke ce mana hafizu ala salawati yace wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin salatul wusta ita ce salla ta la'asar idan ka dauko asuba ka dauko azhar la'asar magarba isha la'asar ita ce a tsakiya to wanda ya bar sallar la'asar in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce habita amalu ba aikin sha lalace hakanan a cikin sunan manzala sallallahu Alaihi wasallam yake cewa mantar ka salata muta'ammidan bari a timin huddimma duk wanda ya bar sallah da gangan to hakika an warware zimma shine addinin shi an warware addinin shi don da bar sallah da gangan kawai kawai kana zaune a yi kiran sallah a tada sallah a yi a tsari kana zaune baka tashi kai ba har lokacin ta yi wuta baka yi ba da gangan to kamar kawarware musuluncin ka ne da haka bikiyar haka nan yake faɗa a hadisi yake cewa umirtu an uqatilan nas yake cewa an umarce ni in yaji mutane hatta ya qulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah kenan dukan da baki ɗaya wa annan muhammadar rasulullah manzala su salama cewa an umarce ni in yaƙi mutane sai sun yi kalmar shahada wa yuqimu salat su tsaye da sallah wa yu'tu zakat su bada zakka fa idza fa'alu dhalika idan suka aikata haka sai ce asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah idan suka yi kalmar shahada suka tsaye da sallah suka ba da zakka in dai suka yi wannan to manzo sallallahu alaihi yake cewa hakika jininsu ya kubuta da gare ni wa amwalahum da dukiyoyinsu illa bi haqqiha sai wani haƙƙi suka taka misali ka kashe mutum to a lokacin nan jininka ya halatta kai ma a kashe ka kudinka sun kai bada zakka ko baka bada ba lamun lahiya dole amsa da karhi shine ke cewa illa bi haqqiha sai da haƙƙinta wa hisabuhum ala Allah kuma sauran hukumce hukumcen su hisabun su yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu yake cewa man hafaza alaiha kanat lahu nuran duk wanda kiyaye sallah za ta kasance haske a gare shi wa burhanan wa najatan yawmal qiyama za ta kasance burhan hujja za ta kasance tsira a gare shi gobe kiyama wa man lam yuhafiz alaiha duk wanda bai kiyaye ita wannan sallah lam takun lahu nuran ba ta kasancewa haske a gare shi wala burhanan ba ta kasancewa hujja a gare shi wala najatan yawmal qiyama kuma ba ta zama tsira a gare shi a gobe kiyama wa kana yawmul qiyama zai kasance ranar qiyama ma'a fir'aun tare da fir'auna wa qarun tare da qaruna wa haman tare da haman wa ubay bin khalaf kuma tare da ubay bin khalaf wannan aikin wane ne waye za a gama da wa'annan manyan arna shine wanda baya sallah wanda bai kiyaye sallah a nan sai umar yake cewa amma innahu la hazza li ahadin fil islam ada as-salat yace a saurara babu rabo a musulunci ga wani ɗaya matukar yana lalata sallah babu rabo babu tsira ga dukkan mai lalata sallah qala ba'd ulama rahimahumullah wasu malumai suke cewa innama yuhsharu tarika salati ma ha'ula'il arba'a ana tayar da wanda baya sallah tare da wa'annan guda hudun da aka zana fir'auna da hamana da karuna da ubay bin khalaf ga abin da yasa aka ce za a tare su tare da shi yake cewa li'annahu innama yashtaghilu 'ani salati bi malihi aw bi mulkihi aw bi wizaratihi aw bi tijaratihi saboda ya shagalta da barin sallah ya shagalta ne ya bar sallah dalilin wasu abubuwa da suka shagaltar da shi ko ya kasance dukiya ko ya kasance mulki ko ya kasance waziri ne shi na wani mai mulki ko kuma ya kasance kasuwanci ne ya shagaltar da shi yin sallah shi yasa aka gama shi tare da wa'annan guda hudu fa in ishtagala bi malihi kushra ma qarun idan ya kasance dukiya ce da ya tara ta shagaltar da shi yake yin sallah to za a tare da shi tare da qaruna wa'in shtugila bi mulkihi kushira ma a fir'aun idan kuma mulki ne ya ruɗe shi abubuwa sun yawa ziyarce-ziyarce sun yawa ana ta kame akwai odiyansa da yawa akwai meke da suna balaguro da yawa akwai hidimomi na ƙasa a kashe da yawa mulkin wannan shi ne ya ruɗe shi har ya kai yana barin sallah sai a tare shi tare da fir'auna au bi wuzaratihi idan ya kasance bi wuzaratihi wa in shugila yace bi wuzaratihi huce da ma haran idan kasance kuma saboda yana wazirin sarki protocol ne shi shi yake kula da wannan bangare shi yake ka labarin kaza wannan abubuwan suka shagaltar da shi sarki mekir suna ya yi sallah a wajen shi to in wannan ne sai a tada shi tare da hamana saboda shi ne waziri nawa na fir'aun ya ce wa in shugina bi tijarati hujjar ma ubay bin khalaf tajirul kuffaru makka idan kuma ya kasance kasuwanci ne hada-hada ta yawa kuma da ta yawa ciniki an kewaye shago wannan ce a kakaza wannan ce a kakaza ana kama kuɗi da amince duk amince da komi ka har sallah kana ji ana kiran sallah amma ka ga kuɗi ka ce a haika tsaya ka amsa wani ya zo kwastoma sai ka tsaya kun yi ciniki idan wannan ne shigartar da kai sai a tada ka tare da ubay bin khalaf wanda shi ne babban ɗan kasuwar kafirai a lokacin nan a garin makka to wayannan manya-manyan arnawa a ce su ne makwabtanka gobe kiyama ai in ka juya duk rikicin da ke da kai ka gafira aure ne a kusan ka ai ka sai wuri ka nemi wani wuri mai haske haske in ka gasa ƙaruna ne ka sauya wuri in ka gasa hamana ne ko su bai bin khalaf saboda manyan arna ne kuma ƙur'ani ya tabbatar da arnancinsu ya huce misali don shi fir'auna abin da ya mai yawa ya gani abubuwa sun taru mulki ya yi mulki sai ce wa ana rabbukumul a'ala ya ce ainihin nan ni ne babban ubangijinku a wai ba ba ubangiji ba a ubangijin namu shi babban shi ne haka fir'auna ce shi babban allah ana rabbukumul a'ala shi kuma ƙaruna saboda tarin dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ta yi latanuku bil usbati ulil quwwa ko mafatihahu kawai ma inna mafatihahu latanuku bil usbati ulil quwwa makulli kile na bude inda dukiya take kattai ne suke dauke da shi kattai 40 a wata guda makilan kawai ba saboda mangazar kaya guda ce zinariya ce da diyaman a tare in ƙala lahu ƙaunuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin ɗan uwan suka ce mai ƙaruna kada ka ringa alfahari ka ringa jiji da kai da wannan dukiya Allah ba ya san mai alfahari ƙaruna sai ce masa a innama utituhu ala ilmin inji yace ni ho ilimi na ne na sanin economy ni economist ne financier ne na san juya kudi na san a juya karbo ta koma shi ka na iya ne shi sa na tara dukiyar ne ta ji abin da ya faɗi yana faɗin wannan magana bai san ba ya taɓa Allah inna Allah la yuhibbul farihi Allah bai san alfahari duk lokacin da kaji wani abu na alfahari ya shigo ka akan wata ni'ima da Allah maka kai gauga kai istighfari ka kaskantar da kanka ka koma ka ringa alhamdulillah alhamdulillah astaghfirullah astaghfirullah menene kake fada Allah na ina neman tuba a gare ka da wannan alfahari da ya zo mana a zuciya kuma ya Allah ina maka godiya wannan ni'ima kai kadai ne kamar ita ba ni bane na maka yana ka me da hankali ka yi tawadu ka koma zuwa ga Allah ko menene gare ka ko mun kaskanta shi kaskanta shi da kake gani idan wani bai da kake nema ka mishi alfahari da wannan abin to wallahi kai tsaye ka tuno cewa Allah ne maka kuma Allah na iya kama ka yanzu wannan abin ya gushe qaruna da ya alfahari mai Allah ya mishi fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ce ma kasa ya bude ta bude aka ce dukiyar da shi duka su shiga ciki suka shiga akari kamar ba ta bayi ba ka Allah ya gana bil ams kamar ba shi bane jiya duk dukiyar kashi duk karfin nashi take ji fir'auna ba wanda yake ji da su suka take mai baya yake shiga yake guda yake abin da ya ga dama sai wa'annan mutanen guda biyu shi hamana shi ne shugaban yan strategy shi kuma karuna dukiya ce a hannun shi duk mai mulki na tare da irin wa'annan to allah ya kama su baki ɗaya da kake su shi kuma fir'auna yana ji yana gani yake cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun shin ba ni bane mai mulkin misra wannan ruwan da kuke gani yake yawo a kalkashi na ba kuwa gani cewa ni mai mulki ne mai karfi ne sai Allah ya tashi kama shi sai dirmi ya shi a ruwan nashi da yake alfarin anan aka kashe shi a ruwan da yake alfarin da shi anan aka kashe shi da shi da wazirin nashi hamama to wa'annan mulki da dukiya da shagulgula sun shagaltar da su a nan duniya ya kai su zuwa kafirci to kai kuma kakka yarda ɗaya daga cikin aikin wa'annan mutane shagaltar da kai daga yin sallah ita ce rayuwarka azar rahama sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da abubuwa suka cakule musu aka shiga aka huta abubuwa suka yawa kai ya ɗauki zahi al'amurra suka taru sai a ce ma bilal tashi ta da mana sallah a rihina biha ya bilal tashi ta da mana sallah ko mun samu nutsuwa mu samu kwanci hankali kai ne ka ɗauki sallah a aiki a wani abu na wahala bari in yi in huta bari in yi in sabki magabata tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ɗauki sallah wajen hutu wajen samun nutsuwa wajen samun jin daɗi idan abu suka cakule daga sun kabarta sallah ya su ji komi ya huta da kansu na duniya sun koma zuwa ga Allah suna ganawa matsala ce suna gaya ma wanda yake warware matsala a cikin sallah shi ke maliki cewa warawal imamu ahmad an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal maktuba muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah duk wanda ya bar sallah da gangan da gangan wadda take tafarilla akan shi to hakika ya warware abin da ke da ku tsakanin shi da ubangiji duk wata alaka tsakanin da ubangiji ka warware babu kai babu kariya ta Allah a tare da kai babu taimakon Allah a tare da kai babu komi wanda Allah zai maka a tare da kai inda ka wulakanta musu sallah wallahi wanda bai sallah abin tausayi tashin hankalin da yake gaban shi inda ya sani wallahi da kuɗi zai ringa bada ya sallah da sai ya biya zai ringa sallah amma zai ga wani babuwan shi a tada sallah iya zamne yana shagulgulan shi wani yanzu ya gama biyu wani kuma ba lowa ke kallo bai so yana kan minti biyar minti goma a cikin minti goma ya tara bai so yana kan minti goma bai sallah ai ko ba komi duk wanda ya kasance ba ta mai wannan abin ta zama haramun kaɗan a gare shi haramun ce kai tsaye duk wanda sallah eh balo zata na shi sallah wallahi wannan balan ta zama haramun a gare ka ko da a ce ba haramta ta ba duka to kai dai ta zama haram a gare ka وروى البيهقي بإسناد عنه بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى في الإسلام عمر بن الخطاب يكي تنبيه من زال صلى الله عليه وسلم يكي تيا يا كيما أيكين الله وان أيكيني الله يهسو أمسلمتي غا أمسا الصلاة لوقتها صلى ألوكتي شيني أبند الله يهسو ka yi abin da Allah ke so sai ka ga abin da kake so ka ƙi abin da Allah ke so za ka sha mamaki wa man taraka salata fala dina la duk wanda ya bar sallah yace babu addini a gare shi was salatu imadu din sallah ta gimshikin addini yanzu kaga masallacin nan wannan katangun guda uku su ne gimshikin shi su suke rike da shi inda babu su saman bai zama to sallah ita ce gimshikin musulunci babu ita musuluncin watsuwa sai ina mata an gani walan mato ina umar bin al-khattab radiyallahu anhu a lokacin umar bin khattab umar bin khattab ya kai wani samami na hari na yaƙi na jihadi domin buɗe wata babban ƙasa wadda tana daga cikin ƙasashen da suke ji da kansu a wannan lokaci ita ce faris umar ya je ya fatattaki garin akwai wata wuta da aka yi rami aka hura ta ita ce 'yan garin suke bauta ma ta yi shekara 100 wutar bata mutu ba shekara 100 kullum hura ta ake bautar kenan kowa ɗan zai zo bautar shi ya ɗauko ɗan iccen shi ko na bai zo na sama bata mutuwa ita ce ake bauta ma da sahi da rana salman al-farisi shi ne gani ya yi tunani ya ce wannan ba abin bauta ba ne wannan ba bauta ba ne salman al-farisi to umar bin khattab shi ya je wannan garin iran ta yanzu ya bude garin ya amshe garin ya binne wutai wannan abin ya dame su ya zame musu kurji a zuciya ya zame musu tashin hankali larurarsu wanda ya zo binne musu wannan wuta ya kamata a ce shi ma ya mutu shi ne tunanin suka ya za a yi umar ya mutu sai aka tada misiyon ta wani fajiri wanda ake ce ma abu lu'lu'ul majusi aka tada shi ya tafi garin madina a matsayin bawa ya shiga hannun wannan shiga hannun wannan har sai da zo hannun umar bin khattab ya zama bawan shi yana mashi hidima wata rana cikin hira yake ce ma umar ya khalifa zan gina maka wani gida saboda kyan shi in ka shiga ba za ka taba huta ba kawai haka gaya mashi umar a lokacin nan ma ya ji wani abu a ran shi ya yi tunanin abinda wannan yake nihi an ya ba kashe ne bai so yi mai bika abin bai tsaya mashi a rai sosai bai yi barzancan kawai wata rana an zo sallar asuba ana cikin don nan kusan lokacin nan babu ta irin nan duhu kuma kowa irin shiga iri ɗaya ya silalo ya zo ya shiga sahun gaba aka kabar da sallah umar bin khattab shine liman yana kan sallah wasu sahabbai suna zaune sai suna tsaye su ma a bayan shi shi ma ya zo sallah ne ya shiga kawai ana cikin sallah ya zaro wata wuka wadda kwana da kwanaki ta yi cikin guba guba ta abubuwa daban-daban saboda in ya sama umar ita duk maganin da za a yi ba zai tasiri ba saboda wannan gubar take ciki ba a san bauta guba ce bari a yi maganin kawai ya zo ya zambaci umar ya soka mashi wannan wuka iya cikin sallah kamar yadda dr sani yake faɗa a cikin kasida shi da ya ta jaje ga mutuwa malam jafa yake cewa innal ula qatalu amiral mu'minina musalliyan waqtu sabihati qissatun tatakarraru qataluka wal mihrab dammaka sajidan ya habbata mautun tunalu wa tushkaru yake cewa wasu sun zo sun kashe amiral mu'minina na sallah a lokacin sallar asuba kissatun ta takarraru yadda aka kashe malam jafar haka aka kashe umar bin khattab ya cikin sallah ta asuba ta tulu min al-ma'arij kai ta kula lana sigiru safran jamilan lan yafuta al-afjar kana karanta mana suratul ma'arij kana ce mana mi hakuri a cikin suratul ma'arij ke da kai fasbir safran jamila malam jafar yana karanta suratul ma'arij aka shigo da bindiga aka harbe shi yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka ayyar rasu kowa yana ji da mai kuran da yake karatu shi to haka umar bin khattab aka mishi aka zo aka kace shi umar bin khattab ya soke shi biska aka ba ya ƙara soka umar bin khattab sai da ya soke shi su biyu a nan wani ya ka aka ya zaburo shi ma soke shi wani shi ma zaburo ya soke haidai soke mutum goma sha hudu akwai wani yana zamne a wurin arwalla ya zaburo shi irin wani ya tare shi shi ma soke shi da kyan aka yi mai tirzan shi aka danne shi aka karni aka ɗauki umar bin khattab a hannu aka shiga da shi cikin gida ana shiga idan ya sha madara sai ta fito daga cikin hantun ban shi idan ya sha ruwa sai a ga ya zube daga cikin hannun shi babu dama yanzu iya kwanci ana shiga ana fita sai ke tambaya ce waye ya kashe ni abinda ke tambaya ke waye soke sai aka ce mai abu lu'ulu'ul majusi she soke ka sai ce alhamdulillah me godiya shiga Allah kar aje wani mai yin sallah ne ya soke ni idan mun je gaban Allah tare da shi ya ce ma Allah ai ya taɓa yin sujada wannan sujada ta shi ta kubutar da shi tun da dama arni ne muji shahada ce a nan sai umar bin khattab dama abdullahi da abbas ne ya aika ya ji jiyo mai labarin waye ya kashe shi abdullahi da abbas da ya dawo sai isko umar sai ke ce mashi ya gaya mashi wanda ya kashe shi sai ke ce amma ga ka'ab yana wata magana me yake cewa ka'ab yana cewa inda za ka daga hannu a yanzu ka ce allah ya barka ya ce wallahi yanzu za ka tashi ka kauriki allah zai amshi addu'a ka umar ya ce wallahi ba zan yi ba wannan addu'a ba zan yi ya ce kawai haka allah ya so ni dai abinda nake fata in allah bai yahe mini ba na cika babban wanda ya taɓe a duniya ina fata allah gafarta mu ya ce mutuwa zan yi a baya na ku je ku zaɓa tsakanin mutum shidda ku zaɓi ɗaya zama shugaba ga musulmi kawai shi ke umar bin khattab sai rasu ne to a lokacin da aka soke na ba ku na kisa ne ta ya faru a lokacin sai ke cewa lamma ina umar bin khattab lokacin da aka soki umar dan khattab radiyallahu anhu qila lahu sai ake ce mashi as-salatu ya amiral mu'minin kai sallah mana ya amiral mu'minin idan lokacin sallah kana jiya kada ka bar wanda kake jiya shi lokacin sallah ya yi ya ƙi yin sallah ba daidai ba ne kana jiyan mutum yana kwance idan lokacin sallah ya yi ka gaya mashi lokacin sallah ya yi musan dubara da zami kai sallah koya ne ka san dubara da zaka kai sallah shari'a ta shar'anta yanda mara lafiya zai sallah a duk halin da ya samu kanshi ko da a ce kwancin da kai ko motsi baka iya yi amma kana cikin hankalinka amma shinka baka iya motsi to da hankalinka za ka yi sallah kana hankaltowa ga ka a tsaye ka rike hannu ka yi karatu ka yi ruku'i ka yi taso ka yi sujada ka taso ka yi tafiya ka salamce haka za ka kaddara a ranka haka za ka yi sallah shari'a ta ginda ya duka wani kakka bari mutum kana ji ya sheƙi yin sallah alhali in lokacin to ya yi tashi zai ci tuwon shi a lokacin shan magani maganin shi zai sha in ban ɗaki zai shiga kama shi zai ce a shiga ban ɗaki da shi amma lokacin sallah ya kwanta ya ringa shi ba daidai ba ne a tada mutum ya sallah sallah ta yi muhimmanci akan wannan abincin nashi ina fata an gane to amir mu'minina an soke shi wa ake ce min as-salatu ya amiral mu'minin sai ke cewa na'am amma innahu la hazza li adam fil islam ada as-salat yace kware ko kuna da gaskiya saboda babu rabo ga wani a musulunci matukar ya bar sallah lokacin da yake lafiya idan ya shiga gidan shi idan ya tashi kai da dare yana sallah yana ta sallolin shi kiyamul layl har lokacin asuba yayi sai zai tattara duka iyallan shi duka zai ji ko ina ku tashi ku tashi yana karanta ayan nan wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha nahnu nahnu la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu la wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha haka zai ringa yana mimitawa suna ji a kunnan su kamar shine rebin su yana tada su ku tashi wa amur ahlaka ka umurci iyallanka da yin sallah kuma kai hakuri dole ya sanyi kai ma kai hakuri da yi la nas'aluka rizqan ba mu tambaye ka komai ba a tambaye ka sallah ko aka ce ke kama ka yi sallah za ka huta kuma za ka yi albarka wa sallah radiyallahu anhu wa jurhahu ya taghabu daman haka umar ya yi sallah ciwon shi yana zubar da jini وقال عبد الله بن شقيق التابعي رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير صلاة صحابا منزو صلى الله عليه وسلم باسا غنون وانا ايكي برن شكا هرچي ne kamar sallah kawai sallah suna kallon wanda bai sallah matsayin kawo sahabbai kenan وسئل علي رضي الله عنه عن امرأة لا تصلي فقال من لم يصلي فهو كافر أغتم بي علي بن أبي طالب أكم وتما تابات صلى يتي كي وانت بيصلى وكاهرين hukuncin kenan kawai babu kewe-kewe a ciki wanda bai sallah kurin kahuri to da haka hadisai da akwai na sahabbai za su maka shaida akan haka wa qala ibn mas'ud radiyallahu an man lam yusalli fala dina lahu ibn mas'ud yake cewa wanda bai salla babu addini a tare da shi wa qala ibn abbas ibn abbas yake cewa man taraka salatan wahidatan muta'ammidan laki allah ta'ala wa huwa alayhi ghadaban duk wanda ya bar salla guda daya da gangam zai gamu da Allah Allah yana fushi da shi da gangam in dai baka tuba ba za ka gamu Allah Allah yana fushi da shi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله وهو مديع الصلاة لم يأبع الله بشيء من حسناته أي ما يفعل وما يصنع بحسناته إذا كان مديعا للصلاة manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya gamu da Allah yana lalata sallar shi to Allah babu ruwan shi da ayyukan shi dukansu duka ayyukan da kai saura Allah babu ruwan shi da su idan kana mudi'an lissalat matukan mai lalata sallah wa qala ibn hazm ibn hazm yake cewa la dhanba ba'da ash-shirki a'zama min ta'khir as-salati an waqtiha babu wani zunubi mafi girma bayan shirka kamar jinkirtar da sallah daga lokacinta wa qatlu mu'minin bighairi haqq da kace mu'mini ba tare da haƙƙi ba wa qala ibrahim an-nakhai man taraka as-salata faqad kafara wanda ya bar sallah ya kafirta وقال أيوب السختياني مثل ذلك شما سختياني يا فقير ون بمعنى وندي برسلا يا كافرتا آه yake cewa wa qala aun bin abdullah illa al abda idha dakhala qabrahu su'ila an salati awwal shay'in yus'al an yake cewa idan aka sanya bawa a cikin kabarin shi za a tambaye shi akan sallah idan ce farkon abin da za a tambaye shi fa in jazat lahu nazara fi ma duna dhalika min amalihi idan ta yi kyau a lokacin nan sai a binciki sauran sadakarka da kai zakka da ka bada azuminka da kai hajjinka da kai abubuwa da kai na alkhairi su- sada zumunta duk da abin da za ka yi na alkhairi na addini he an bincika sallah ta yi kyau tukun sai a kalle su ba ta yi kyau ba to ba a kallon su na fa'in lam yi zilahu lam yanzur fi shay'in lam yunzar fi shay'in min amalihi ba'd idan ba ta yi ba ba a kallon komi daga cikin ayyukan shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam idza salla al-abd as-salata fi awwal al-waqt sawrat ila as-sama'i wa laha nur idan bawa yayi sallah a lokacin ta na farko wannan sallar za ta yi sama wa laha nurun tana da haske hatta tantahi ila al-arsh har sai ta isa zuwa ga al-arshi fatastaghfir fatastaghfir li sahibiha ila yawmil qiyama zatta ringa roƙa ma wanda yi wannan sallar gafara har zuwa ran tashin kiyama wa taqul ta ringa cewa hafizakallah kama hafiztani ta Allah ya kiyaye ka kamar yadda ka kiyaye ni wa idza sallal abda salata idan bawa yayi sallah fi ghairi waqtiha ba a lokacin ta ba yayewa amma bai yi ta a lokacin ta ba saurat ila samai wa alaiha zulma zatta hauzuwa ga sama tana duhu amma tana duhu babu haske fa idan ta hata ila sama idan ta isa zuwa ga sama ta lufu kama yi lufu taubul khalq wa yadrau biha wajhahu eh wajha sahibiha wa taqul idan ta yi sama ta ringa yawo kamar da kaya in iska ta dauke su ta ringa yawo ta ringa yawo ta rasa inda za ta tana cikin wannan yawon sai a dauke ta a buga ma mutum a huskar wanda yi saboda ba ya yi ta a lokacin ta ba وتقول ضيعك الله كما ضيعتني كما الله ولا كنت كما انك ولا كنت هكذا ta maka addu'a idan kuma kana yin ta da kyau a lokacin ta da ta ringa cewa ya Allah ka gafarta ma wani kuma ya Allah ka kiyaye shi har zuwa gobe kiyama na warawa abu dawud fi sunanihi an abdullah bin amr bin al-as qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam thalathatun la yaqbalu allah minhum salatahum mutane guda uku Allah bai amsa sallarsu man amma qauman wa hum lahu karihun duk wanda ya shugabanci mutane ko ya limanci mutane alhali ba sa so wa man ista'bada muharraran ko kuma wanda ya da mai yanci bawa kawai mutum yana da yancin shi misali lokacin da take da kai harkar bauta kawai ka da shi bawa da ƙarfi da yaji ka je ka sai da shi mutum ba bawa ba kau ka kama sau da kayi kare shi kau ka ce no ka saya ka yi ciniki kau ka sai da ma mutane shi da mina shi to wanda yake wannan allah bai amsa sallar shi haka cewa wa rajulun ata salata dabbara haka da wanda ya zo sallah bayan lokacin ta ya tafi can daga ba ta kwana sai ka biyo baya ka dudduka kai ko ka gama sallah biyu ta gangan ko ka je kai ta buga balo kana ji ana kiran sallah ku tashi da ka zo gida ka kai ka yi wanka ka yi sa sabbin ka sa kaya wasu ka gyaggyara wani hasi ya ci tuma to kai tashi ce bane sallar magarba ana kiran sallar ishi Allah tsari yace waja an sallallahu alaihi wa sallam annahu qala man jama'a baina salatayn min ghairi uzrin faqad ata baban aziman min abwabil kaba'ir duk wanda ya gama sallah ba tare da uzuri ba ya gama sallah biyu to ya bude koha babba ta manya-manyan zunubai ya ce fa nas'alullah at-tawfiq wal i'anata innahu jawadun karimun wa arhamar rahimin muna roƙon Allah ya datar da mu kuma ya taimake mu saboda shi mai wadatuwa ne kuma mai karamci ne kuma mai rahama ne mai jinkai na hadisai guda uku da suka gabata su ba su inganta ba amma sauran duka ingantattu fadlun aw faslun mata yu'maru as-sabi bis salat fasalin da zai mana magana yaushe za a umarci yaro da yin sallah rawa abu dawud fi sunan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala murru as-sabiyya bis salat idza balaga sab'a sinin fa idza balaga 10 sinin fadribuhu alaiha manzala sallallahu yake cewa mu umarci yara tun suna da shekara bakwai su dinga yin sallah idan ya kai shekara goma aka ce yayi sallah yake tashi yayi sallah to a zane shi wannan umarnin wani ne manzala sallallahu alaihi wasallam yace a zane shi bugu na hankali bugu na ladabtarwa kada ka yi bugu irin bugon da kai ma baka san ba ina kake bugu a cikin shi ka ajiye hankalin ka tsafi ladabi ne za ka mashi bayan shi ne ƙawahun shi ne hannun shi ne wani wuri ne inda ka tabbata zai ji zahinta daga ka ce mai kayi sallah zai rinka karkarwa daga ya zanka ko kuma a gida ka ce za a gaya ma wani baka yi sallah ba zai zaburi tashi saboda wannan zahin da yake baka bukata kullun hika bai ka in zaka yi bugun ina kirki kuma mai zahi wanda za a ji a jiki amma baka zo kana bugu kamar kana shawo jikin shi eman ka yi bugun kirkin da gobe daga an ce ga wani ma za a gaya mai akan laifi kaza da kai zai din karkarwa ya tashi aikata haka ake wannan shine ladabi kuma shine tarbiya amma ba kullum baka yi ta kishi kullum kai ta kishi ayyakai bai abin nan a dubara ne ake malumai da suka bada matakai da yawa da nuka ma yaro kahin ma ka kai zuwa ga cikin nashi na warko bulalar kanta ka siyo ta karata ita ya ringa ganin ta ita ma yana daga cikin abin da zai sa yaro ya kama jikin shi wani ba ya kama jikin shi ba kawai da ka fada mai ita ya sani ko kuma wannan bular da take rataye radda ka buge shi da ita ya kasance ya ji a jikin shi sosai tukun kamar da karate sai ka shekara ko shekara yau sake bugun shi da ba kawai da kan nuna mai ita abin da yanzu kake so a yi zai ba kullum kai bugu shi dai manzo sallallahu alaihi ya ce kai bugu kakka biye wannan masu abubuwan nan zance wannan na bugun yaro waye hakkin yara ka a ringa bugun yara duk wanda ya lafal duk wanda ya ba shekara talatin baya mafi yawa duk ya shan kashi a lafal dama makaranta ba zance kuma wannan kashin da aka bada a lafal ya taimaka saboda kwarai karatun da ake ba ma gama sanin yanzu kuma da wahala ka gani sai dai tsautsayi shi za kawai ya dai ni a shawarar da muke bada kawai a yi an kadarin mutane wajen bugu ya kasance ka san mi kai kuma ka san ina ka buga ka ajiye hankalin ka ladabi ne za ka bada ba yaki ba ne ba ba wani ramuwa ba ce zaka a ladabi ne ladabtar da yaro ne zaka wannan shari'a ce ta shar'anta a yi haka wannan kamar duk dan adam haka yake yana da kyau a sama mai abin da zai kasance ita ce ukubar shi idan yayi kaza a kowane mataki na rayuwa hakan me yasa aka yi justice saboda ta hukunta mai laifi ga zaka ji tsoron zuwa zaka aikata wani laifin saboda kana guda a daga gidan kaso idan aka ga gidan kaso an yi firiban ka da wani yancin ka babba na yawo na shakatawa na kaza na kaza na kaza me yasa aka maka haka nan dan ka ji ciwon wannan laifin gobe kika sake aikata shi ma mutum idan ya aikata kaza yaro ka idan ya aikata kaza aka buge shi dan a mai hukuma ne cewa idan ya aikata wannan abin gobe ga irin hukuncin da zai rinka samu dai gani yana yi ana samun yanda ake so wannan mazo sallallahu alaihi wasallam dai haka ce mana ko mu haka zamu mu bugo miki yaro aka sa shi aure ba zane shi miki kuma annabi ya ce mi ba wanda zai hana mu ban ma aiwa abin da gyara abin yi waye komi a yi kawai kaso kai tsaye ka zo ka sha mutane ba abu mu bugu sai ba wanda zai hana mu bugi diyan wanda ce gaskiyar magana ka kare turancin ka da wani waye in ka mu ya mun biye mun kishe su in ba sai ba abin da muke so kawai mu haka nan annabi ya ce mu yi zani yace a wata ruwa yace muru auladakum bis salat wa hum abna sab'in wadrubuhum alaiha wa hum abna'i ashrin wa farriqu bainahum fil madaji mazalla sai sai bake cewa ku umarci diyan ku da yin sallah suna diyan shekara bakwai kuma hallo yace ku bige su a lokacin sai kai shekara goma kuma ku raba makwancin su ita ce tarbiya duk talocin ka raba makwancin diyanka lasi ma in maza kai ko maza kadai idan sai kai shekara goma bisu kwana tare an hana a shari'a ba a yi ba a kwana shi muda ɗaya a kwale da juna a ba a yi kowa shi muda shi daban lasiya ma in mace kuma da namiji sun kai wani manzalin shekaru raba hukuncin sa ake haka ake ladabi haka ake tarbiya wurin kwancin ta a can wurin kwancin shi a can in ɗaki ne ma duka samari ne kowa shi muda shi daban haka tarbiya ta karanta a wannan wasu na da shekara goma ake zance ba wai in sun girma ba don sun girma wannan shi ne min babi aula shi ne min babi aula ya ce wa ƙala al'imam abu suleiman al-khitabi رحمه الله هذا الحديث يدل على إغلاز العقوبة له إذا بلغ تاركا لها wannan hadisi yana nuna cewa matsananta hukunci akan su idan suka kasance ba sa yin sallah su gane cewa barin sallar wannan laifi ne wanda zai kai har a buge su ya kai rai ya ɓace har a zane su ina fata an gane su gane haka na su fahimci haka saboda idan kai wasa abinda baka so babba shi zai faru da su a kota kissa wani bawan Allah ɗan shi bai sallah yayye da shi ya yi sallah bai sallah ɗan uwan shi na gidan bisa nasiha suke mashi su suna sallah ya su gida su ce wani ya khalid ka tashi kai sallah kawai shi mai sa a gaba kullum ɗai kutarci a kunnen shi waƙoƙi ne kullum yawon shi da darbuwat kullum yawon kaza picnic ina ne bai da aiki illa kawo harkar rayuwar duniya ta banza kullum suna kiran shi suna mai nasiha suna mai nasiha kai sallah kai sallah kai sallah wannan ba Allah taurin kai yake sallah wata rana sun dawo daga yawace a wacan nasu suka cika dare suka zo suka kwanta can ya tashi daga barci yana da cikin yan gidansu sai telefon din shi ya kuka daukan da yake abokin shi da suka je suka yawon daddare shi wannan barcin da ya kwanta har yanzu bai tashi ba an yi tashi yake tashi daga ba aka tabbatar a likita ya mutu abokinka wanda kuka zo jiya da dare da shi ya mutu ya ce ya za a yi mutu aka ce ya mutu ya ce kamar ya aka ce gashi a kwanci ka zo mana suka tashi suka tai ya iske gashi nan abokin nashi gashi nan a kwanci wanda suke jin waƙoƙin tare suke yawace a wacan tare suke kaza tare komai suke tare gashi a kwanci a mutu yanzu shi kenan aka zo aka shiga masallaci aka ɗauko gawa abokin shi iya kallon shi sai wani abu yake yawo a kunnen shi iya ta kuka yake ta wai yanzu idan an tambaye shi a kabari marar kuka sai ke kama sunan wasu mawaka wanda suke yawan saurare wani zai kama wa idan an tambaye shi sallah ce sallan nan bayi da yake kawai sai wuce da kuka iya ta tana irin wannan abin suna zaba a kunnen shi a ƙari komi uban ya fahimci cewa wannan sallar ce da yi ita take damar shi sai uban ya zo daidai kunnen shi sai ce mai ka ringa yin sallah kayan a maka sallah a ce yanzu kaga ga abokinka na sallah ce zaɓe to kai sallah kan a maka ta lokacin ke tun daga shi har yau yawan sallah yawan sallah ya ga waɓasi a hili a gaban shi hukum tarikus salat mai barin sallah mai hukumcin shi malamai suka yi ikhtilafi akan hukuncin da ya kamata amma mai barin sallah wanda ana shari'ar musulunci aka kamo wanda bai sallah wani hukunci ya kamata a mishi shine wai suke tattaunawa tsakanin su yace wa qad ikhtalafa ulama rahimahumullah malamai sun yi samun ikhtilafi Allah cikin su da rahama fi hukumi tariki salat akan hukuncin wanda bai sallah fa qala malik wa shafi'i imam malik da shafi'i yake suke cewa wa ahmad suka ce hukumu tariku salat hukumcin wanda baya sallah yuqtal darban bisayf fi raqbatihi suka ce kashe shi za a yi bugo guda za a mai da takobi a wuyan shi ya mutu shine hukuncin shi kawai musulmi bai sallah mai amfani shi bai da amfani yace kun makhtalafu fi kufrihi idza tarakaha min ghairi uzrin hatta yakhruja waqtaha haka nan suka sami ikhtilafi akan hukuncin shi idan ya bar ta haka nan ba tare da uzuri har lokacin ta wuta ibrahimun nakha'i yake cewa wa ayyubu sakhtiyani da abdullahi bin mubarak da ahmad bin hanbal wa ishaq bin rahawai suka ce dukan suka ce kawai kafiri ne hukuncin shi wanda ya bar ta da gangan ba tare da uzuri wasadallu bi qawlihi suka yi kawai hujja da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ahadun ladi bainana wa bainahum as-salat abinda yake tsakaninmu kawai ita ce sallah fa man taraka hafa al-kafar wanda ya barta ya halika kafarta wa bi qawlihi bainar rajul wa bainar kufri tarku salat tsakanin mutun da kafirci shine barin sallah Allah kanka yarda ka bar danka bi sallah ka san dai babu tashin hankali kamar a ce danka gashi a wuta ko to wallahi in baka dage ba ka hakura da zahin da zai shi na in ka buge shi da a ce gidan wuta za a nasa shi wanne yi a wurinka ba ba a magama ba a magama ka dage kan wannan ka haƙura wani daga cikin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun har ra'iyyati sai malike cewa sai ka wani fasali akan wata magana mai tsawo akan kiyaye sallah to duba da lokaci magana tana da tsawo za mu ɗauki lokaci muna yi amma kahin mu da cike lokacin namu zan mu karanta wata kissa kissa ce wadda a kan abin da ya shahi wanda suke wasa da sallah na da harko zan muhara da wata kissa ta wani yaro a makaranta ya ji an ba da labari a kan mahimmancin sallah lafiya ma sallah asuba aka nuna mashi cewa dijin daɗin duniya na sallah asuba rayuwa mai daɗi tana farawa a lokacin da ka sallaci sallah asuba a cikin jama'a a lokacin da kake fara rayuwa mai daɗi a wani wani in ka kare sallah barcin da zai koma ma ka hinu suwa kai shi wallahi kuma ya fi kowane barci daɗi a gani na barcin da haida kai sallah asuwa da ka kwanta saboda ne saboda ka sauke yaunin da yake saman kanka babba wanda shine wannan sallar in baka yi ta ba yauni ne babba a kanka to yanzu wannan yaro da ya ji irin mahimmancin da sallah ta gare ta sai ga kuma a gidansu ba mai tashi sallah asuwa duka gidan kowa sai rana ta hudu ya tashi sallah to kaga shi kuma yaro so yake sallah asuba yanzu da ya tashi sai yake tunanin wa zai tada shi je wannan sallar sai ga ba mai iya tada shi kuma bai da dabara ta yi tashi yanzu kawai sai ya ce to bari zama zai biya ya barcin ba har sai lokacin asuba ya zamna sai da lokacin sallah asuba yi aka yi kiran sallah to kwana sai ya hutu yana hutowa kuma sai lokacin da ya tuna masallacin wani sake da kuma dare ya yi a matsayin shi na yaro zai ji tsoro kanan sai wannan abin ya dame shi sai hushe da kuka iya bakin kowa daga cikin gida a bakin kowa ya kasa huta wasu iya kuka yana zama sai ji motsin tahiya ta wani ya hutu yana sallah zai ta yi sai hutu yana hutuwa sai ga wani lattijo ne na unguwarsa kakan wani abokin shi sai ce to yawwa alhamdulillah bari in bi bayan shi duk inda zai kai ko masallaci ne yanzu kawai bi bayan shi dai bayan yana bin shi yana bin shi har sai da suka je masallaci suka yi sallah ya gani duk uwan abokan shi mafiya duk sun mutu amma baban shi bai mutu ba baban shi bai mutu wasu daga cikin abokan shi uwan sun janyo sun zo da su amma shi gashi shi da ya hana idan shi barci a wannan daren tukwana zo masallaci yanzu kullum abin da yake da dare kenan sai Allah ya taimake shi ma kawai in ya kwanta barcin daga yayi kawai lokacin asuba in ya sai tashi kawai ya kama hanya sai hutu ya ji nan wannan tsohon sai hutu sai sai haka dan yana yana hirar da tsohon ya mutu yana mutuwa sai a ga yaron kukan da yake yi ya hina shikokin wannan tsohon saboda shi tunanin shi wa zai kai shi masallaci da asuba sai uban ya ce wai kai wannan me ga ka da wannan tsohon kakanka ne masu kakan ma ba su yi kuka irin wannan ba ka zo ka yi tawa mutane kuka sai ce ba ba ka sani ba gida a makaranta an nuna mana muhimmancin sallah asuba tirar da aka gwada mana kullum da wannan tsohon muke ta sallah asuba lokacin yana yi allah yana ta daɗi kuma yana zuwa bakin kofa ina tsaye daga yazo sai muke tare da shi shi yake hana wasu karnuka da wasu abubuwa da nake jin tsoro su da nake jin tsoron su yau bena shi ne nake tunanin wa zai raka ni asuba to maharin da uban ya hoce da kuka shi ma ringa fitowa sallah asuba irin gautuwa sallah asuba dalilin wannan magana shi kuma wani yaro sallah asuba ce yake so ya ringa tayyiya amma karnuka ke da kai an goyi wannan karnuka yake tsoro su hana shi tayyiya yanzu sai yake kokarin wasu a cikin 'yan unguwarsu yara na unguwar su ma suna fitowa sai ringa bin su turannan ya fito su ba su fito ba kuma an tada sallah sai ya gudu ya ce bare ta masallaci yanzu gudun wannan da yake yi sai karnuka suka biyo shi suna biyo shi sai ta yi kohon wani gida ya ringa bubbuga yana ihu a zo a cece shi da karnuka wannan maharin da mai gidan ya tashi ya raba shi da wannan karnukan ya kama yaron ya ce daga ina kake da wannan daren kuma ina za ka sai ce mai sallah asuba shi kuma bai taba tashi ya ga yaro karami ya tashi wannan abin ya mai domin hankalin shi ya ce to bari mu dage mu kula da sallah to wannan kisoshi suna da yawa a karatunmu na gaba akwai wa'anda kuma ukuba ce ta kama su tun a nan duniya akan burin sallah akan wasa da ita da wa'anda aka ga wasu ayoyi da suka tabbata a kansu dalilin burin sallah kahin mutuwarsu da lokacin mutuwarsu da kuma abin da ya faru da su a kabari insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ba mu gada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karatu ina ga his banda wannan sirrin ya ta sama saboda sallah insha Allah
الله أكبر